أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دبقي قوة رمضان هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya to a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da tamanin da takwas wato a cikin suratu wato al'an'am daga ɗari da tamanin da bakwai zuwa ɗari da tamanin da takwas insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi wannan aya a cikin suratul a'raf aya ta ɗari da tamanin da bakwai zuwa aya ta ɗari da tamanin da takwas a shafi na ɗari da saba'in da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل ألا يتسد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتي لا أملك لنفسي بانا أنفانا مكينا ban da iko ga kaina naf'an in jawo ma kaina wani amfani wala darran ko wata cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so da haka tafiyar da duniya da kuma tambayar lokacin da kiyama za ta tsayi wannan yana da wanda ya halicci duniyar shi yake da ikon duniyar shi ya san yadda ya fara ta kuma shi ya san lokacin da ya kamata ta kare wannan ba sha'ani na bane ina fata an fahimce ni wato shine nuna matsayinka a cikin al'amari ka tsaya ka faɗi gaskiya ka kai kanka inda baka kai ba Allah subhanahu wata'ala ce ka ce da su walau kuntu a'lamul ghaiba ka ce musu da na san gaibi an gane ko lastakthartu min alkhair da na yawaita samun alkhairi wa ma masani su kuma cuta bata same ni ba muka ce anan izzuddin wato Abdulsalam sultanul ulama yake cewa sanin gaibi bai iya canza abin da Allah ya kaddara to kuma ya zai a ce da na san gaibi da kaza bai faru gare ni ba a'a da na san gaibi to da Allah zai iya canza mini tunani in samu wata kaddara wanda ba wannan ba in yayi niyya amma sanin abin da Allah ya kaboye na gaibi bai iya canza maka wato alƙibla don baka isa ba don ka san Allah ya kaddara zaka mutu zaka iya canza lokacin da zaka mutuwa baka isa ba wanda lokacin in yayi zaka mutuwa magana ce ta malamai ba abin nan malam ya kawo ta mai son dogon bayani ya kuma cin wani littafi fawaid fi mushkilil qur'an to dan haka dai gaibi kala biyu ne da yace da na san gaibi gaibi shine abin da ya fuku ko ya koyu to kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai gaibin da ya sani akwai wanda bai sani ba shi yasa al-ghaibul mutlaq in zaka tattauna da mutane idan aka ce manzo ya san gaibi sai ka ce a'a ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi amma bai san gaibi mutlaq ba domin sanan ne ake samun matsala wani ce a ce a annabi ya san gaibi wani ce a annabi ya san gaibi ba sun kasa bambantawa gaibi wanda Allah ya so ya sanar da annabawa duka annabawa suna sanin shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin wanda Allah ya so ya sanar da shi yana sanar da shi gaibi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kaga lokacin da aka ba manzo bayanin gaibin da shi da al'ummar shi sun samu labarin wannan amma gaibi mutlaq wanda babu abin da yake koyuwa to wannan shine aka ce babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun ya zaman to ka san komai da komai ba abin da yake koyuwa gare ka to wannan Allah subhanahu wataala ya da wannan sifa shi yasa yana daga cikin ru'u da gigita da ke cikin wato mazhaba na shi'anci musamman wato cikin usulul kafi da ake kawo cewa a imma suna da ilmu ma kana wa ilmu ma yakunu wa ilmu ma sayakunu a ce a imma sun san duk gaibi duk wani abu wanda Allah ya sani gaba ɗai na ilmul awwalina wal akhirina a imma sun san da shi kenan in suka yi tarayya da Allah cikin ilmin sanin komai ai su ma sun san alloli shi ina fata ana fahimta ta to kaga wannan akwai hatsari gare shi shi yasa wani daga cikin wato abin nan yana tattauna da dan shi'a yake tambayar sa me ya hukuncin mutumin da ya kashe kansa da kansa dan shi'a ce to ai wannan dan wuta ne yace to Husaini ku a fadar ku cewa ya san gaibi ba abin da ya koyi gare shi kenan lokacin da ya je Iraki aka kashe shi shi da kanshi ne ya kashe kanshi me ma kuma Husaini kak sai dauke wuta ina fata an fahimce ni don haka akwai rubu cikin wannan al'amari lastaksartu min alkhairi wa ma massani su da na yawaita samun alkhairi kuma cuta bata same ni ba sai bai ce wa ma a massani su ba kaga nan ya kamata ya ce da Allah bai shafar da ni da cuta ba amma ana koyar da uslubi na adabi na magana zuwa ga Allah abin da yake mai kyau za a danganta shi zuwa ga Allah abin da ba mai kyau ba sai a danganta shi zuwa ga sanadin shi wanda an ka kaddara mishi kaga bai ce wa ma a massani su ba da Allah bai shafar da ni da cuta ba sai ce wa ma massani su da cuta bata same ni ba kaga massani shi yasa haka annabi ayyubu ya ce wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadhurru yace cuta ta shafe ni Allah bai ce Allah ka shafar da ni da cuta ba haka aljannu ma suka faɗa suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga sai suka ce asharrun urida biman fil ardi shin cuta ta aka yi nufi da waɗanda suke cikin ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangiji su yana son su da shari'a kaga wajen sharri sai ba su kawo ba haka a cikin kissa ta hidr lokacin da ke tare da annabi Musa da ya zo wajen bata jirgi ko karya shi sai ce amma safinatu fa kanat lil masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha ni nake son yi musu in yi mata illa amma da ya zo wajen yaro sai ce mi fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma duka fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma muna fatan ubangijin su ya musanya musu kaga bai wato can sai ce shi na yayi niyyan aikata wannan amma nan sai nuna maka cewa a'a fa aradna fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma yara kuma ubangijin ka yaso amma wajen wancan sai ce fa aratu ni ni yiniya dan ka gane da ake isnadin abu zuwa ga Allah haka annabi Ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdin kaga yace Allah shi halicce shi shi shi yake shirar da shi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba tare da cewa ya san cuta in za ta zo daga wajen Allah subhanahu wataala take ta'adduban ma Allah subhanahu wataala wannan uslubin yana na cikin alqur'ani wurare barjat na dan bada misali ne almuhimmu wa ma massani su da cuta bata same ni ba in ana illa nadhirun ni ba komai bane face nadhirun mai gargadi wa bashirun da kuma mai bushara na an dauki an taskance wato manzo sifa biyu kawai gare shi shi yasa ake kiransa qasrun idafiyun ba wai ana nufin su kadai yake da su ba a ana ana nufin waɗannan suna ɗaya daga cikin sifofin shi waɗanda ake son a bayyana maka a cikin wannan salo ko cikin wannan ayar da muke cikin ta amma ba shi ke nuna cewa ba shi manzon nan waɗannan sifofi ɗaya gare shi dan in ka diba cikin alqur'ani zaka ga sifofin shi mun kawo saura daga cikin su ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira har zuwa ƙarshen wato ayoyi da sauransu bashirun nadhirun mai gargadi mai gargadi ga muminai mai gargadi ga kafirai mun kawo wannan bashirun kuma mai bushara mai bushara ga muminai wato kuma mai bushara ga kafirai su shigo cikin addini ko kuma mai yin bushara kafirai wadanda su yi imani ba sai ya zama to kamar matsayin gatse yake gare su don an ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahum al'izza fa innal 'izzata lillahi jami'a kaga bashirin munafiqina ayi munafiqai bushara kenan gatsi ake nufi domin an ce bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai radadi Allah shi mu nasari liqaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani an ce yana gargaɗi gare su an ce yana yin bushara gare su kuma ba su kaɗai yake yi ma bushara ba ba su kaɗai yake yi ma gargaɗi ba dan saboda su ne masu amfanuwa da shi kenan waɗancan ba ma sai an kawo su ba don ko an yi musu bushara ko an gargaɗe su ba zai musu amfani ba innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minuna ko an yi gargadin ko ba a yi gargadi ba gargadin ba zai musu amfani ba sai Allah subhanahu wata'ala ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين wannan aya tana matsayin wato waccan kulla amliku li nafsi tana matsayin i'tiraf domin ana zancen kiyama ne ana zancen kiyama ne suna tambayar lokacin da za a kiyama to amma saboda suna kokarin wato sai sun kai manzo gaban go wajen tambayoyi shi yasa aka bijiro da nuna musu cewa shi matsayin manzo ba shi ne ya ba su labarin kiyama ba lokacin da za ta tsayuwa ko ku shi adda ikon tsayar da kiyama i'tirazi ne to sai aka koma zuwa ga raddi zuwa gare su huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shi ubangijin nan wanda yake zai yin kiyama an gane ko don an ce kul inna ma ilmuha inda rabbi an gane ko kul inna ma ilmuha inda Allah to Allah nan ubangijin nan wanda kuke shakka zai tayar da ku ranar tashin alkiyama huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shine ya halice ku daga rayuwa tal rai guda a nan muna da mas'ala guda wato ta farko ta balaga mas'ala ta balaga shine cewa a cikin alqur'ani wajen halitta annabi adamu da hawa'u sai ya kawo khalaqa da ja'ala amma a cikin suratu al-an'am kadai ya kawo ansha'a to menene hikmar kaga nan a cikin suratu wato al-araf yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha a cikin suratul nisa ita ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha kaga duka da khalaqa yayi amfani guda biyu da na farko da na biyu amma cikin suratul araf khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha a cikin suratul zumar sai ce khalaqakum min nafsin wahida amma sai kawo summa shine bambancin araf wato da abin nan summa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha amma cikin al'an'am sai ce wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida to idan kana har da alqur'ani sai ka gane cewa a cikin suratu an-nisa'i khalaqa guda biyu ne a cikin suratu al-a'raf khalaqakum min nafsin wahida amma wawun ce wa ja'ala amma a cikin suratu zumar summa ja'ala minha zawjaha sai ka gane cewa ashe wawun kin nan ta nuna cewa wato ita wawun asalin ta za su fidu tartib fil asli amma da yake cikin suratul zumar summa ja'ala minha zawjaha kenan wannan ya nuna tabbas sai da an ka halicci annabi adamu sannan an ka halicci hawa'u kuma akwai tazara amma tazaran nan kullum bi hasbihi Allah shi ya bar maka sanin wannan tazara din don ba a fayyace ta ba ina fata an fahimce ni to wannan kuma to amma suratul an'am da anka ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda sai suka ce saboda a cikin suratu al-a'raf da cikin suratu wato az-zumar da kuma cikin suratu wato abin nan an-nisa ba a yi amfani da kalima ta ansha'a ko guda ba amma a cikin suratul an'am an yi amfani da kalima ta ansha'a ansha'a ansha'a guda hudu to ta saboda wannan munasaba ta aksariya shi yasa qur'ani ya amfani da wannan wallahu ta'ala a'lam abinda malamai suka ce kenan na biyu sai ka gane cikin lugha akwai abinda in an kalli asalinsa namiji ne amma in an kalli lafazin da aka yi masa amfani mace ce domin da Allah ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halitte ku daga rayuwa guda tal wahidatin nan shina kuma zuwa ga annabi Adamu annabi Adamu ba mace bane annabi Adamu namiji ne kenan na alafazi na lugha alafazi na lugha hankal hankalta ma wato kasancewa shi nafs mace ne amma ba wai dan annabi adamu mace bane don mace da mace ba su haihuwa kan baka zo kai ƙarya ka ce to ai nafsin wahida an ka ce kenan dama mace bi na an ka halitta ƙarya ne ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni kuma abu guda ana iya maida masa zamiri ta fuska daban-daban a maida mishi zamiri ta fuskar mace ko namiji ko jam'i ta hanyar ha- fuskar ma'ana da lafazinsa kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara da an kai zancen rayuwa wanda aka kashe Allah ce wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sai Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dha kaga da ce wa id qataltum nafsan sai ce fadara'tum fiha an kashe dai ana sakka fiha a cikin ta wallahu mukhriju ma kuntum taktumun sai Allah ce fa qul nadribuhu muka ce ku buge shi bai ce fa qul nadribuha ba saboda can ya hankalta ma rayuwa nan ya hankalta ma jikin ita wannan rayuwa kin to don haka yana da kyau sanin ma'adud damir a cikin tafsiri abu ne mai muhimmanci ina fata an fahimci ni ka karanta asbabu ikhtilafil mufassirin na ustad dr saud funaisan da kuma wato abin nan at-tahrir fi usul at-tafsir na wato ustad dr musa'id at-tayyar da kuma al-itqan fi ulum al-quran na imam suyuti kaga ahammiyatu ad-damir fi tafsir al-quran al-karim al-muhim khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halice ku daga rayuwa guda wa ja'ala minha zawjaha kuma ya sanya mata minha daga jikinta ba daga jinsinta ba domin waɗansu na fassara daga jinsinta kidan kamar annabi Adamu ba daga Hawwa'u wato Hawwa'u kuma ba daga jikin annabi Adamu aka yi ta ba kenan minha sai ta zamanto min jinsiha an yi ta irin yadda shi ita ma haka aka yi ta to wannan fassara yan mu'tazila da yan al-aqlaliyun an gane ko da yan ashabu tanwir suna da wannan fassara su ce a'a ai abinda ake nufi an halice ta daga jinsin shi a'a suna so su karyata da hadisai ne mutawatirai hadisai ingantattu waɗanda suke nuna cewa an halicci matar annabi adamu daga haƙarƙarinsa na hagu kuma haƙarƙarin ba na sama wanda yake mafi karkata to sai suna kokarin yan mu'tazila su karitar da irin waɗannan asarkin sai su ce ai jinsin ta ake nufi zance mafi inganci shine an halicce ta daga jikinsa haka nan da Allah ya gada mai kuma wannan hadisi ingantacce ne kuma ba za a karitar da shi ba kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz an ce hawa an fitar da ita daga cikin annabi adamu kana mamaki to me yasa baka mamakin mutum yanzu yana fitowa cikin cikin mutum yanzu ai mutane ta hanyar mutum kuma suke fitowa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum haife haifan da aka yanzu ai dan adam da ke fitowa cikin dan adam shi ba kai mamakin shi ba sai kai mamakin a ce an fitar da ita hawa kadai daga annabi adam to ta nan da suke zakkuwa suna kaitar da nasoshi kuma ana taimakon su saboda yada irin wannan banna Allah ya ce wa ja'ala minha zawjaha nan ja'ala wato idza ta'adda ila maf'uli ita shi fi'ili na ja'ala in ya zamanto maf'uli guda gare shi to yana nufin khalaqa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur amma idan ya zamanto yana da maf'uli guda biyu to sai ya zamanto sayyara alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha firashan sai ka fahimci wannan kuma ja'ala tana daukan ma'anoni daban-daban kadiba cikin al-wujuh wan nadha'ir lil imam ad-damaghani sannan kadiba wato cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan zaka ga ma'anonin da ja'ala take dauka wa ja'ala minha zawjaha Allah ya halitta mata daga wato abin nan jikinta ita rayuwar kenan ita rayuwa ta annabi adam wato zaujaha mijinta alqur'ani bai taba cewa zaujatun ba sai dai zauja zauji zauji domin zauji ana nufin ki wato abin da yake yana tare da dan uwansa ko ko zauju abu biyu gaba daya ana iya cewa hum zaujun ana nufin mata da miji ana iya cewa hiya zaujun ana nufin ita mata ce tana da mijinta amma malaman luga sun ce dole sai mun ƙara ta'un dan mu bambanta kuma suka ce sai mun ƙara ta'un ta wajen fiqhu dan in an ce rabon gado a gane miji ne ya mutu ko mata sannan suka ce cikin yaren larabci an iske laraba suna ƙara ta'un sai zaman to fasihun na ba khata'un na ba sannan kuma cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innaha zawjati safiya kida lokacin da yake ta tare da wata matarsa waɗansu sahabbai suka yi gudu sai kira su ce ku zo suka ce a'a ba za mu tuhumce ka ba don mun gani ka tare da mace ce a'a inna shaytana yajri min al-insani majrad dam shaytan yana shigan ma dan adam irin yadda jini yake yawo haka shi yawo yazo ya sa muku wata mummuna aqida ku yi mummunan zato ga annabi ku halaka sai ce inna ha zaujati mata ta ce kidan ya nuna cewa ana amfani da kalma wato ta ta'un zuwa ga mace amma shi qur'ani kaf babu inda yake zaujatun zaujatun sai ka fahimci wannan al-muhimmu falamma taghashaha lokacin ta taghashaha ya rufo mata yannan yake nuna cewa ashe mu'jiza take nuna cewa ashe dan adam asalin halittarsa namiji shi yake kwanto ma mace shi yake nuna bukatar sa zuwa ga mace kashi 99 cikin 100 shi yake rufo mata to kaga wannan yake nuna cewa in dai ba rashin lafiya ba wani lokaci da wuya a ce mace ita za ta homa wato ɗa namiji ka diba cikin al-ijaz al-ilmi hujjatun wa burhan na wato abin nan rabitatul alam al-islami hay'atul ijaz al-ilmi a safha ta 221 zuwa safha ta 223 sun ka bayani mai muhimmanci akan wagga kalma falan ma shaha lokacin da ya rufo mata babu lokacin da zamu fayyace wannan bayani ka koma zaka ga wannan lokacin da ya rufo mata hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki hamlan ciki khafifan wanda yake sauka sauka mara nauyi inji kanawa an gane ko ko mu ce wanda bai da nauyi hamlan suka ce shine abin da ake nufi haml shine abin da yake ciki wanda a cikin cikin mace ko kuma haml shine abin da yake ƴaƴan itace sun ka dauka amma an ka ce alhimlu shine abin da bai zai dauka an gane ko wato abinda ban dan adam ne zai dauka shine ake kira alhimlu ko kuma alhimlu shine abinda ba a gani kenan suka bambanta su suka ce alhimlu yana nufin nauyi alhimlu yana nufin abinda za a dauka akan bai amma an ce alhamlu an gane ko shine abinda za a dauka an gane ko a can cikin ciki ko kuma alhamlu abinda za a doka akan wato abin nan abinda za a yake ya fita akan wato ƴaƴan itace shi da ake kira alhamlu waɗansu malaman lugu suka ce a'a galibi na amma kawai ana iya ɗaukar wannan azashi wajen wannan ana iya ɗaukar wannan azashi wajen wannan wallahu ta'ala alam kenan dai sun yi kokarin bambantawa tsakanin su almuhimmu lokacin da ta ɗauki ciki hamlan khafifan ciki sauka sauka ita wannan mata famarrat bihi sai ta shuɗe da shi ma'ana tana iya kai da kawo shine marra ya murru mururan kenan ko mururan kiram shine ta shuɗe tana iya tafiya tana iya ta je ta dawo wannan ita ce qira'a wato wadda take wato qira'a mutawatira amma idan muka duba akwai wata qira'a famarat bih wadda take ba qira'a ce mutawatira ba wato qira'o'i ne shadda wadanda zamu kawo famarat bih to ya za a yi wannan qira'a famarat bih wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce asalin shi famarat bihi ne sai aka yi takhfifi domin cikin larabci ana da abinda ake cewa at-takhfif an gane ko waɗansu suka ce a fama rasbihi sai ta yi shakka daga almiriya ne sai ta yi shakka shin rashin lafiya ne gare ta ko ko ciki ne domin mata suna da wannan akwai wata kira'a kuma fama rasbihi an gane ko wannan ma malaman tafsiri suka yi sabani kan bi akini da fama rasbihi wasu suka ce fama ras daga mara ya muru ne shine yayi wato ya girgiza sai ta girgiza da wannan ciki waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a fama rasbihi daga mara yumari ne kenan asalin sa fama rayasbihi sai aka shafi ya'un an gane ko kenan sai ta yi mara ya ta yi shakka shi ko wancan marat suka ce wato daga mara ya muru ta girgiza akwai kira'a fasta marrat bihi sai ta shuɗe da shi to dan haka da ita da marrat da fasta marrat ta shuɗe ta cigaba da al'amuranta duk da yake ita fasta marrat muka ce shaza ce sannan kuma akwai fasta marat bihi kenan sai zaman to fastam warat bihi ne ta girgiza ko ko fastamara yas bihi ne sai aka shafe wacce aka maida wawun alif fastam fastamarat bi ko ko aka shafe ya'un fastamara yas bihi sai ta yi shakka ko ko ta girgiza duk dai kira'o'in suna koma zuwa ga abu guda ina fata an fahimce ni wannan muna kawo shi saboda ɗaliban ilimi almuhimmu dai famarrat bihi ta shuɗe da wannan ciki Allah subhanahu wata'ala ce falamma asqalat lokacin da ta yi nauyi asqala wato shi daga cikin lokacin da in an ce af'ala wani lokaci na nufin shiga cikin lokacin abu kamar dan adam in an ce asmara ya shiga lokacin da dabino ya kai shine attamun ina fata an fahimce ni albana ya shiga cikin lokacin da nono ya kai shine albana ina fata an fahimce ni uslubi ne larabawa to asqala asbahat zati qalin ta kasance mai nauyi ko ko ta kai lokacin da cikin yayi mata nauyi ta shiga cikin wannan lokaci lokaci lokacin da ta yi nauyi an gane ko a cikin mukama hariri ya kira shi al-isqal lokacin da wato shi wannan yima mata ciki ya ga cikin ta ya girma sai ta gudu yace ya gudu yace falamma anasa minha al-isqal dha'ana anha sirran lokacin da ya ga ciki yayi nauyi ta kai wata takwas babu rago sai ya saka kamar yadda mutane suke yi falamma asqalat lokacin da ta yi nauyi da'a wallaha rabbahuma sai suka roki ubangijinsu an gane ko la'in ataitana salihan suka ce in ka ba mu salihan nagari an gane ko ko salihan mai lafiya salih yana iya zama tuwa nagari in an kalli ɗabi'o'i ko ko salih ana iya kallon lafiyayye wanda bai da matsala in an kalli jiki kenan akwai as-salahul hissiyu akwai as-salahul ma'nawiyyu ko kuma in ka bamu wanda yake da lafiya kuma nagari lanakunanna minash shakirin tabbas za mu kasance daga cikin masu maka godiya ya Allah subhanahu wa ta'ala don haka mina shakirina a karatun da ya gabata mun tabbatin wata ka'ida wadda ba mu yi fayyace bayani kanta ba shine inda muka ce wa in sakinanil taqaya faksir ma sabaq wa in yakullinan fa hasfuhu ahq min ash-shakirina kaga min sukuni ne ash-shakirina kuma nan sukuni ne shine ta farko take da shi sai an ka ce min ash-shakirina domin ka'ida ta ce wa in sakinanil taqaya idan haruffa masu sukuni biyu suka haɗu faksir ma sabak to na gaba kai mishi na farkon kai mishi sukuni wa in yakul linan fa hasbu haqqu in harful lini na kenan da wawun da ya'un wanda fata ta gabace su a shafe shi to wannan mun kace galibi ne to kaga nan mina shakirina sakina lil taqaya amma fataha aka yi sannan kuma misali akwai lokacin da dhamma ake yi kaga kamar wannan aya qulid qulidu shurakaakum akwai qira'a qulidu shurakaakum ga sakina ne sun hadu amma kuma an yi dhamma an gane ko qira'a ta imamu asim wato an gane ko da imamu hamza da imamu yaqub sun karanta an gane ko quli du'u shuraka'akum sannan kuma sauran sun karanta qulu du'u gashi an yi dhamma kenan kaga ba ko da yaushe na ba galibi ana yin kasra amma akwai inda fatha ake yi akwai inda ake yin dhamma lanakunanna minash shakirin Allah za mu kasance masu yi maka godiya godiyar Allah subhanahu wata'ala bata takaita ga baki ba ana gode ma Allah da baki ana gode ma Allah da gabbai da idon ka ka gode ma Allah shine ka sa su inda Allah subhanahu wata'ala ce ka gode ma Allah da kunnanka ka saurari abinda Allah subhanahu wata'ala ce ka gode ma Allah da hannayenka ka sa su inda Allah subhanahu wata'ala ce kai aiki da su ka wato ka gode ma Allah da kafafuwanka ko kafahuwanka da cinanka saboda ka je masallaci ka je wajen wa'azi ka yi tsaye tsayin daka wato tsayi na wani ibada wadda Allah subhanahu wataala yake bukata kuma ana gode ma Allah da ni'imar da ya bayar da a sanya ta cikin hanyar da Allah subhanahu wataala ya umurni in Allah ya baka mulki ka yi adalci ka ga addinin Allah ya ci gaba da wannan mulkin da Allah ya baka shine gode ma Allah sannan gode ma Allah da dukiya ka sa ta cikin daukakar da addinin Allah gode ma Allah da ilimi ka karantar da al'umma ka yi da'awa ka gaya musu gaskiya ba tare da munafinci ba ka ga addinin Allah ya ci gaba ta fagenka na ilimin da Allah ya baka ko iliminka na boko ka ga ya za ka yi ka fitar da musulmi daga cikin kalubalen kafirai da muke ciki da shi na kere-kere da bautar da muke yi musu ta fuskar su ne ke kirkiro abu ko na tunani ko na na'urori kuma dole mu bi su ya za mu yi mu samu yancin mu ta wannan fuska duk ya kamata kai kokari ka gode ma Allah da wannan ni'ima ba wai ka zama to ka taimaka ma banna ba ko ka tarme ma ƙarya gindi a matsayin ka na mai kaza ko mai kaza ko mai kaza wanda in kai haka baka gode ma Allah ba duk abin da Allah ya baka na ni'ima gode ma Allah da shi ka sanya shi cikin da'ar Allah subhanahu subhanahu wataala kafirce ma Allah da wannan abin shine ka san ka saka shi ta inda ba Allah subhanahu wataala ya ce ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu gode masa duniya da lahira alaran ma Allah ce sai sun kace lana kunan na minash shakirin za mu kasance daga cikin masu gode maka ya Allah subhanahu wataala to biya kasance فلما أتى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا lokacin da Allah ya ba su salihan wato mulafiyayye ko nagari ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya ma Allah shuraka'a ko kuma ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma qira'ata imamu nafi' da qira'ata imamu abu ja'far da qira'ata imamu shu'ba sun karanta wato shirkan fi ma atahuma wadan suka ce shuraka'a dama jam'i ne sharik wato sun sanya ma Allah abokanan tarayya waɗansu kuma suka ce wato qira'ata kuma shirkan suka ce wato ismul masdar ne wato sharaka yashruku shirkan shine wato ya sanya kenan sun sama Allah zawi shirkin amma abuta tarayya a cikin al'amarin sa fi ma atahuma a cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu sai suka sanya ma Allah shirka fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka amma yushrikuna daga abin da suke hada Allah subhanahu wata'ala da shi na shirka ‘yan uwa musulmi wannan aya tana daga cikin ayoyi mafi wahalar bayani a cikin alkur'ani shi yasa dole sai mun shiga cikin bayanai mu dan tsakaro wato ko da za mu samu lokaci kare mu da halinsa ba mu samu damar yin wannan bayani ba wannan aya da kuke gani akwai asbabun nuzul da ake kawowa kanta kuma akwai asar da ake kawowa na fassara kanta shi yasa dole sai mun kawo su akwai asar da ake kawowa daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an suke cewa qala kanat hawwa'u talidu li adam hawwa'u ta kasance tana aihuwa ga annabi adam fatu'abbiduhum lillah sai ta in an ce tu'abbiduhum ta bautar da su ga Allah ma'ana ta samu su suna Abdullahi nisba kenan ila Allah wa tusammihi Abdullah wa Ubaidullah gashin ya fassara shi ta sanya mishi suna Abdullahi ko Ubaidillah wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka fayusibuhum fayusibuhum maut sai mutuwa ta zo ta kashe su fa ataha iblisu sai shaidan ya zo masa ita hawa'u wa adamu da adamu faƙala ya ce innakuma law tusammiyanihi bi ghairi alladhi tusammiyanihi la'asha da kun sanya mishi suna ba irin wanda kuke sawa ba da ya rayu kaga jarabawa ce an ce an samu abu suna Allah ya mutu kenan kuma in an ce an ba a sa suna Allah ba zai rayu kaga jarabawa ce dan kana malami kana bin Allah sai Allah ya girgiza ka don ba ka kasa tsammanin dan kai karatu Allah ba zai jarabe ka ba fa waladat lahu rajulan sai ta aifi namiji ga annabi Adam fa sammahu Abdul Harith sai ya sanya mishi suna Abdul Harith Al Harith kenan sunan shedan ne suka ce an gane ko fa fihi anzalallahu tabaraka wa ta'ala a wannan dai Allah sabkar huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna minash shakirin malamai suke cewa wannan asarkin in an dibe shi asalan bai inganta ba na farko akwai nakara a cikin shi nakara tsarin shi bai ingantu ba na biyu akwai danganta shirka zuwa ga annabawa su kuma su mai ne akan wannan na uku kuma alharis suna ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna shine mafi kyawun suna a cikin hadisai alhali kuna alharis an ce sunan shaitan na to kako ga inda ga sunan shaitan na ya kamata a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tambihi akan wannan wannan asarkin ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi a cikin jami'ul bayan ina fata an fahimce ni to dan haka sai malamai suka ce wannan asarkin bai inganta ba yana da illa daga cikin su riwaya ce ta Dawud bin al-Husayn an Ikrima to ita ko riwaya ta Dawud da dan Husaini daga Ikrima wannan riwaya khassatan munkara domin zaka iske wani in yayi riwaya ga waɗansu tana da ƙarfi amma in yayi riwaya ga waɗansu ba ta da ƙarfi sannan kuma ibnu ishaq mudallis duk da yake wajen tarihi an saka masa amma wajen riwaya da take da alaka da abin da an ka ɗaukaka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam bai da ƙarfi shi an kiransa mudallis shi ko mudallis idan yayi an ana da ainun to shi kiran ba za a karɓa ba sannan ibnu humaid wanda ya zo cikin wannan abin nan ibnu humaid da a cikin wannan riwaya waɗansu daga cikin malamai sun ba'afa shi sannan kuma wannan asarkin imamu tirmidhi ya fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad imamu tabari ya fitar da shi a cikin jami'ul bayan imamu tabrani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir sannan kuma imamu ibnu mardawahi ya fitar da shi wato sannan kamar yadda ibnu kasir ya kawo sannan imamu al-hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak daga hanya ta wato Umar bin Ibrahim an qatada an al-Hasan an Samura kina an samu wata hanya to abin da ke rudin dalibai sai ka ji an ce ya zo cikin littafi kaza ya zo cikin littafi kaza sai ka sa tsammanin ya inganta malamai suka ce bai inganta ba illar da a ciki shi wannan Hassan kin shi ma yana daga cikin al-mudallisin sannan an ana ba za a karba ba na biyu shi wanga Umar kin asluhu saduq malamai suka ce an yarda da riwayoyin shi illa anna riwayatahu an qatada khassa da'ifa riwaya shi ga qatada to ita kan malamai sun raunana da ita don aji bincike an gano tana ga rauni sannan kuma ibnu adi wanda yake da al-kamil an gane ko yace wa hadithuhu an qatada khassatan muttarib hadisin shi wannan bawan Allah in dai ga qatada da muttarib kenan kaga an samu dalili ba wai haka an ka faɗa ba wa huwa ma adhafihi yaktubu hadithan wace tare da haka ana iya rubutawa saboda aje ayi muqarana a gari in akwai waɗansu malamai wanda suka dace da shi ingantattu sai a hada sannan kuma ibnu hajar al-asqalani da yazo wannan sai yace saduqun wa fi hadithihi an qatada du'f kaji ibnu ibnu hajar al-asqalani fi taqrib yace a wajen hadisin wajen qatada akwai du'f Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yazo a cikin silsilatu da'ifa yace da'if bai inganta ba wannan asarkin kaga shi saka wani zai dauko ne yace Annabi Adamu yayi shirka sannan kuma Ibn Kasir al-Mufassir al-Azim wato da yake da yazo akan wannan sai ce min salafati awjuhin kenan ya wannan asarkin yana da illa ta fuskoki guda uku kenan sai ya kawo su ya nuna maka cewa akwai illa yace hadha al-hadithu ma'lulun min salasatu awjuhin kenan wannan asarkin da ake kawowa cewa annabi Adamu yayi shirka akwai illoli guda uku yace daga cikin su anna Umar bin Ibrahim hadha huwa al-Basri basriyuna wa qad wasaqahu Ibn Ma'in walakin qala Abu Hatim la yuhtaju bihi Ibn Ibn Ma'in ya ya abin da shi amma Abu Hatim ya ce ba hujja da shi walakin rawahu Ibn Mardawahi min hadith al-Mu'tamir an abihi an al-Hasan an Samura marfu'an wa riwaya ta biyu ita ko ya kawo ta yace as-sani annahu qad ruya min qawli samura min qawli samura nafsu sai aka ce a'a wata riwaya an gano shi samura wagga riwaya tashi ce laysa marfu'an ba daukakakke bane kina kaga yanzu maka ba hadisi bane ingantacce as-salis ibnu kasir yace na uku annal hasana nafsa shi kanshi hasan kin da an kai riwaya fassara al-aya bi ghairi hada ya fassara aya ba da wannan asar kin ba ya fassara ta cewa annabi adamu bai shirka ba kenan ba haka ya fassara ta ba da akwai asar ingantacce gare shi da dole haka zai fassara falau kana hadha indahu an samura marfu'an lama adala anhu ibnu kasir yace da ya zamanto wannan riwaya tashi ce kuma ingantatta ya tabbatar da ita ba to da ba zai jaye ba yace zai bar asar ingantacce ya ce zuwa ga fasara wadda bata inganta ba ina fata an fahimce ni sannan kuma malamai suka ci daga cewa an gane ko abin nan wa hadhihi asanidu sahiha anil hasan suka ce asanidikin zuwa ga hasan ingantattuna annahu fassara al-aya bidhalika cewa shi ya fassara aya ba sabanin abin da an karwaito kenan shi sanadin ma riwaya zuwa gare shi ta tafsirin shi shi ya bai fassara aya haka ba sabanin haka ya fassara to yana akwai riwaya ingantatta akan shi ya za a yi a ce shi ko ya barta shi yasa yace wa huwa min ahsani tafasir wa aula ma hamilat hamilat alaihi alaya ibnu kathir yace abin da kamata kawai a dauki cewa wannan shine abin da fi dacewa an gane ko a dauki aya akan ta cewa annabi adamu bai yi shirka ba domin isma ta annabawa wannan aya ‘yan uwa musulmi tana ɗauke da abubuwa daban-daban wato kaɗan daga cikin abin da kawo kenan. To, a yanzu kuma sai wannan riwaya ta samura bin jundab suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kanat hawa'u la ya'ishu laha waladun hawa'u baya wato da bai rayuwa gare ta da ta samu da zai mutu ita ta mai wabi suke cewa as-sakla fa nazarat la in asha laha waladun ta yi alwashi cewa in Allah ya ba ta da la tusammihi Abdul Haris da ta sanya mishi suna Abdul Haris kaga can cikin wata riwaya sun ce shedan yace ta sanya mishi suna Abdul Haris kenan sai ta yi wannan bakance fa asha laha waladun sai ɗayar rayu gare ta fa sammathu Abdul Haris sai ta sanya mishi suna Abdul Haris wa inna ma kana zalika an wahyi shaytan wannan ya kasance daga wahayin shaytan wa amrihi da al'amarinsa wannan asarkin da aka kawo sai masu takhrijin hadisi suka ce akhrajahu Ahmad fil Musnad Imam Ahmad ya fitar da shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi fi jami'ihi sai Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu marfu'an illa min hadisi Umar ibn Ibrahim an Qatada kaji shi kanshi yace garibi na Imam Imam Tirmidhi ba a san shi ba sai ta wannan hanya wa rawahu ba'dhum an Abdus Samad wasu sun ruwaito shi daga Abdus Samad walam yarfa'ahu walam yarfa'ahu bai daukaka shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Ibrani ya ruwaito shi a cikin Al-Kabir Imam Al-Hakim ya ruwaito shi a cikin Al-Mustadrak wa sahahahu wace ingantacce na amma kaga da an ka bincike an gano ba ingantacce bane don haka ba haka bane ake saki wa Ibn Jarir Ibn Jarir ya kawo shi ba shi ke nuna da Ibn Jarir ya kawo shi ba Sheikhul Mufassirin yana nuna cewa wannan abin ya inganta an gane ko Ibn Abi Hatim Ibn Abi Hatim ya kawo shi wannan hadisi sun ce bai inganta ba ina fata an fahimci ni ibnu jarir tabari malamai musamman suna ganin akwai wajen isma annabawa isma ta annabi ibrahima da isma ta annabi adam yana ganin kamar sun aikata shirka wato amma shirkan nan sai suka ce shirka ce fi tasmiya ta suna wa ta'a da yin ta'a amma ba shirka bace ta ibada to ai sanya ma da suna yi mai yin ta'a shi kan ci nau'i ne na ibada da haka wannan tawilin bai ma bai dace ma a dauke shi ba ko a yadda da shi bisa ga zancen annabi adam wato alaihi salam san ko annabi ibrahim da ake kawowa kaga ko da ibnu jarir at-tabari da shaykhul mufassirin na ana iya saba mishi saboda mi saboda qadiya ce ta isma ta annabawa ka koma cikin al-azb namir a cikin suratu al-an'am shaykh muhammad al-abid shanqiti ya kawo inda falamma janna alaihi al-layl wa ra'a kawkaban qala hadha rabbi nan yana daga cikin qadiya ta ismatul anbiya wadda malamai sun wato sun nuna cewa ibnu jarir at-tabari a matsayinsa na dan adam wannan wurin bai samu dacewa ba wuri na biyu kuma wajen qira'at zaka iske qira'a ingantatta wata ya abin nan juyar da ita ko wata yana ganin a'a a barta a dauki wannan wannan kuma saboda takhassusin sa a ilmul qira'at a wannan lokaci kuma bai yi fice akan shi ba sai koma ya dauki wannan qira'a ya fifita ta akan wannan wannan ba malamai sun yi masa riko akan sa kadiba cikin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustadu dr Musa'id at-Tayyar wannan asarkin suka ce wa qad da'afahu jam'un kabirun min al-ulama malamai da dama sun nuna bai inganta ba wa minhum al-qurtubi imam al-qurtubi ya nuna wannan asar bai inganta ba wa ibn al-qayyim da ibn al-qayyim ya ce bai inganta ba wa zahabi da imam az-zahabi shi ma ya nuna bai inganta ba wa ibn kasir da imam ibn kasir shi ma ya nuna bai inganta ba ina fata an fice dukkan su daliban ibn taymiya ne ibn al-qayyim imam az-zahabi ibn kasir dukkan su daliban sa ne wa muhammadul aminu shankiti da kuma cikin mu'asirin muhammadul aminu shankiti mai adwa'ul bayan da kuma al'azbun nabir da sauran littattafai wal albaniyu da shi ma a sheikh nasiruddin albani ya ce bai inganta ba to mi kake so kai ɗalibi mai neman ilimi ko ko son kake sai an bi son ranka to yanzu mun kare da wannan mas'ala yanzu sai mu zo mas'ala ta ƙarshe akan wannan aya mas'ala ta ƙarshe akan wannan aya shine cewa da aka zo wajen fassararta sai suka ce ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ai ja'ala auladahuma na ana nufin ƴaƴan annabi Adamu da Hawwa su ne suka sanya musu amma fi ma atahuma waɗansu malamai suka ce na aka yin waqaf a tsaya sannan a tai fata'ala Allahu amma yushrikuna domin nan suna ganin cewa in an ce fi ma atahuma duka yana da alaka da annabi Adamu to sannan fata'ala Allahu amma yushrikun sai aka je ga wato abin nan zargi zuwa ga mushrikai waɗansu kuma suka ce a'a fata'ala Allahu amma yushrikuna an gane ko haɗe shi za a yi babu waƙafi kenan nan magana ce ciko ne akan bayan magana annabi adam sannan aka tafi zuwa gami magana zuwa ga mushrikai to anan abin da kamata mu gane a wagga fassara da tace za a tsaya fi ma atahuma kenan sun nuna kamar annabi adamu da hawwa sun yi kuskure sun yi shirka wanda mun ce yanzu mun ka kawo asarkin cewa wannan asarkin bai inganta bai inganta ba to amma waɗanda suka ce a'a babu waƙafi sai suka ce a'a haɗawa aka yi sai suka fitar da magana guda uku magana ta farko suka ce to ci ne da Allah ya kawo zancen annabi Adamu da Hawwa'u summa nazzaha nafsahu ta'ala sai ya wato tsarkake kansa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wannan aya ba ta da alaƙa da annabi Adamu kwata-kwata ba ta da alaƙa da Hawwa'u da an ka ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida sun ka ce ana magana ne akan jinsin dan Adam ba ana magana bane akan annabi Adamu da Hawwa'u kinan huwa alladhi khalaqakum min jinsin wahid ina fata an fince ni waɗanda suka tafi akan wannan Imam Al-Hasan Al-Basri ar-Ruwaito ya tafi akan wannan tafsiri sannan Ibn Kasir akan haka ya tafi Imam Fakhruddin Ar-Razi akan haka ya tafi Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki akan haka ya tafi Abu Hayyan At-Tauhidi akan haka ya tafi Ibn Ashur akan haka ya tafi Ibn Usaymin akan haka ya tafi yace kawai huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine halicce ku daga jinsi guda kenan nan ba a zancan Annabi Adamu da Hawwa ina fata an fince ni waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a lokacin da an ka fara huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ana magana ne da annabi adamu farkon ta kenan amma lokacin da an ka zo wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha daga nan sai aka tsaya aka bar zancen annabi adamu aka ce an halatta mishi mace don ya samu natsuwa zuwa gare ta kuma wannan ba shi ke nuna dan ka natsu zuwa ga mace ɗaya an halitta ma ita ba a'a an halicce ta dan ka samu natsuwa dan ka samu ƴaƴa dan ku rayu tare illolin suna da yawa masu yawa dan ka tsaya kan wannan almuhimmu dai daga nan aka ƙara magana kan annabi adamu liyaskuna ilaiha to falan ma ta gashaha nan sai suka ce su a wangan masu ra'ayi suka ce na ana magana ne kan jinsin ƴaƴan annabi adamu sai an kai intiqali daga wato shi annabi adamu aka koma zuwa ga zuriyarsa kamar yadda kuma qur'ani yana da wannan ba wuri guda ba walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kaga an halitta dan adam daga tatattar kasa yunku ta kona laka sai an kace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi nutfa digon mani kaga ba annabi adamu ba digon mani na ba balle a sa cikin mahaifa na a jinsin ƴaƴansa ake nufi cikin alqur'ani akwai wannan wurare da dama ba za mu iya samun kawo bayanai kansu ba amma mun dan ba da misali sai sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko to wannan ɗaya daga cikin abin da sun kace kenan kenan masu ra'ayin cewa babu wakafi wasu sun ce ba ma annabi adamu ba jinsi annabi adamu ne waɗansu kuma sun ce a'a an fara magana ne kan annabi adamu amma da aka zo kan falan mata gashaha sai aka zo wato magana ta koma kan ƴaƴansa imam al-qurtubi ya tafi akan wannan imam ibn al-qayyim ya tafi akan wannan tafsiri imam al-baydawi ya tafi akan wannan tafsiri imam ibn juzay ya tafi akan wannan tafsiri sannan kuma imam sa'di shi ma ya tafi akan wannan tafsiri mun ce wata abin nan sun ce muhammad al-amin shanqiti ya karantar da sa'di ashe ba shine ba wanga mai adwaul bayan wani muhammad al-amin shanqiti ne ya karantar da shi dan dalibai ilimi su san wannan amma dai ya karantar da ibn usaymin sannan kuma wa Muhammad al-Amin Shankiti ya karanta ya doki ya tafi akan wannan tafsiri shi ya tafi daga liyaskuna ilaiha daga nan aka kare magana kan Annabi Adamu falamma taghashaha sai an kace zuwa ga jinsi kenan nan akwai kare cewa ba Annabi Adamu bane akwai isma ta Annabi Adam magana ta uku a karkashin waɗanda suka tafi cewa babu wakafi kenan za a hada fata'ala Allahu amma yushrikuna da ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ina fata an fahimce ni suka ce to suko tatimma ne in an ce tatimma kawai kenan magana an kawo ta ne an yi magana ne tatimma sai aka ciki da wata magana ina fata an fahimci ni dan ayi inkari ga mushrikai shi kuma imamu sam'ani ya tafi akan wannan ina fata an fahimci ni da imam wato ibnu atiya shi ma ya tafi akan wannan tafsiri to idan muka duba wannan wakafin za mu kalli yana da tasiri a cikin akida shi yasa malamai suke cewa magana ta farko wadda ta ce za a tsaya fi ma atahuma kan annabi adamu ake nufi kidan ya nuna cewa annabi adamu yayi shirka wannan magana mun kawo nuna cewa bata inganta ba sannan waɗanda suka tafi cewa a'a za a hada fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikuna to waɗanda suka ce babu ma magana annabi adamu kwata kwata jinsin ƴaƴansa ake nufi kenan babu wata matsala magana ta biyu da suka ce a aliyaskuna ilaiha ana nufin annabi adamu daga nan falan ma tagashaha jinsin ƴaƴansa kenan ba nan ma an nuna annabi adamu bai yi shirka ba wanda suka ce a'a tatimma ne amma yushrikuna to su waɗannan bu su yi zancen shi annabi adamu yana ciki ba ko ko ƴaƴansa ake nufi amma da suka nuna fata ala Allah amma yushrikuna tatimma ce kenan sun nuna cewa wani inkari ne aka yi ba mushrikai to sai dai malamai suke cewa cewa fata'ala Allahu amma yushrikuna bai da alaka da maganar da ta gabata ciko ne aka yi suka ce akwai matsala matsala ta farko suka ce idan muka dauka na farko an ce fata'ala Allahu amma yushrikuna to ai dabiri ya saba can an ka mutum biyu ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikuna ana magana biyu kuma yanzu an kawo uku malamai suka ce babu matsala wani lokaci biyu ana iya ɗaukar shi matsayin uku wajen zamiri a larabci za mu ba da misali ɗaya saboda lokaci bai da yawa in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim bai ce wa kunna li hukmihim ba akwai bayani mai yawa na biyu da sun kace ya ce to ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an sai suka ce to ai me yasa bayan ya ce can fata'ala Allahu amma yushrikuna ayushrikuna kuma ya kuma maganar jam'i shi ma aka ce babu matsala nan maganar mushrikai ne aka ai intiqali ne aka yi an tashi daga jinsi an kuma zuwa ga wani kenan cewa ta timma ce ai babu matsala domin an cika magana ana iya kuma a dora wata sabuwa kanta na uku suka cewa to ai ya kamata a ce a cikin magana tana kan annabi Adamu ba a yanki ba ya kamata a ce ayushrikuna man la yakhluqu shay'an sai an ka ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an domin in ta timma ne babu matsala ana iya cika magana to dan bi kuma an ka ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an ba a ce man la yakhluqu shay'an ba shi shaydan babu matsala man da ma ana iya amfani su lil aqil wal ghayr al aqil cikin qur'ani an yi amfani da su yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da kasai yana ma Allah tasbihi to ai mutane daga cikin wato suna cikin halittun da ke cikin sammai da kasai dan haka babu laifi dan sun ce ta timma ce an cika magana wato fata'ala Allahu amma yushrikuna da haka dai yan uwa wagga aya tana dauke da bayanai masu yawa kan nuna cewa annabi adamu ya shirka amma zance mafi inganci bai yi shirka ba an yi magana ƴaƴansa ne kuma kan cewa an cika magana ba matsala bane domin ana iya cika magana da ƴaƴansa kuma sai a ci gaba da bayani ko ko ayi inkari ga mushrikai sannan ayi intikali zuwa ga abin da sun ka aikata wanda bai da kyau da haka dai mun kawo iya gurgudan abin da zamu iya kawo kan wannan aya mai so ya koma cikin littafan tafsiri ka koma cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab zaka gani mausu'a ce ta asbabun nuzul ka koma cikin al-waqf wal iftida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam wa risalat al-magister wadda an kai a jami'a ta Madina wadda kan aqida ne akai bayanin kan al-waqf wal iftida zaka bayanin waɗannan ayoyin dalla dalla da kuma sauran littattafan tafsiri wallahu ta'ala a'lam alarma mu je ayoyi biyu na ƙarshe ayushrikuna أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون الله تشين ينزاس الشركة ما لا يخلق شيئا أبن دبي هلتكو ميبا an gane ko su hada shi da Allah wagga tambaya as-su'alu lil inkar musu ne Allah yake musu wahum yukhlaquna alhali su halittan su an kai da su allolin da su masu shirka duka halittan su an kai kenan kai ya kamata ka bauta mun da halicce ka kai dan adam bai dace ka halitta ka bauta ma halitta irin ka ba kenan bata cancanci ka bauta mata ba wannan kuma alqur'ani yana bayanin wannan a cikin ayoyi da dama wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مجي آية تقبأ أنا رمبا
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا كما بذاسو إيا تيمكون سدواني تيمكو با أنقاري كو يستطيعون نصرا لهم كنا بذاسو أي أنا إتوا ولا يستطيعون نصرهم sai Allah ce wala yastati'una lahum nasran nan dan a nuna maka ko dan kansu in an ce wala yastati'una nasrahum ba za su iya taimakon su ba a an ka ce an ka ce wala yastati'una ba za su iyawa ba lahum don su masu bauta musu domin mai bauta ma ya kamata a ce don shi kana iya yin wani abu nasran wani ko wani irin taimako an kawo shi na kira don a nuna maka ba wani taimako wanda za su iya musu wala wala anfusahum yansuruna kuma su ba za su iya taimakon kansu ba gumkin da bai iya wa kanshi umfanin komai sassaka shi an kai yukhlaqu su kansu kuma kama halitta su an kai kai ka sassaka abu kuma ka dawo ka bauta mishi in ba rikici wa dan adam ba subhanallah to Allah ce ba za su iya musu taimako ba kuma ba za su iya taimakon kansu ba dan haka dai al'amarin duka an tabi da ufa talibu wal matlub innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub muje aya ta karshe وإن تدعوهم إلى الهدى
wa in tad'uhum وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda idan kun kira su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ko la yatba'ukum imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu shu'ba wato suka karanta la yatba'ukum daga tabi'ahu ya bi shi to sai malamai suka ce nan wa in tad'uhum su allolin ku mushrikai in kun kira su an gane ko ilal huda zuwa ga shari'a la yatbi' la yattabi'ukum ba za su bi ku ba ko la yatba'ukum ba za su bi ku ba ana iya ganin kuma cewa a'a wa in tad'uhum ku mu'minnai idan kun kira su mushrikai ilal huda la yatba'ukum ba za su bi ku ba sai Allah ce to sawa'un alaikum amma zance mafi inganci magana kan mushrikai ake ba za a rarraba zamiri ba Allah ce sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku ada'autumuhum shin kun kira su su mushrikan ko ko ku kun ku mu'mina kun kira kafiran am antum samitun ko ko kun zamanto kun yi kawaici duk ɗai uwa ɗai uba ɗai matacci ya kare ga wuya to sai malamai suka cewa shi samituna ismul fa'il ne daga samata yasmutu ake cewa fa'ala yaf'ulu shi yasa zo cikin hadisin Abdullah ibn Umar wato man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantse ya rantse da Allah ko yayi kauci yana cikin sahihul bukhari to sai malaman balaga suka ce nan qur'ani yayi amfani da balaga ta amfani da fi'ili da kuma suna da yazo wajen sunaye sai ce ada'autumuhum shin kun kira su kaga fi'ili na kun kira su bai ce ba am somamtum sai ce am antum swamituna ko kun yi kawaici saboda asalin dan adam shiru yake yi magana gittowa take yi shi yasa swamituna kuna tabbace akan yin kawaici da autumuhum bukata ta tashi ta kira kun kira shi yasa qur'ani duk abin da zai amfani zai amfani da shi ne a wurin da ya dace da shi ‘yan uwa yau ne ranar tafsiri ta ƙarshe ga dukkan alamu akwai alkawali guda biyu da na yi waɗanda nake son zan bayani ga ‘yan uwa ko da lokaci zai ƙure muna za mu yi bayanin bayani a gurguje sunayen Allah da muka kawo muka ce akwai waɗanda ba su inganta ba an gane ko to za mu yi ƙoƙari mu faɗi sunayen Allah waɗanda sun ka tabbata a cikin alkur'ani da kuma wanda suka zo cikin sunna guda 99 waɗanda al-sheikh ibn usaymin ya kawo su a cikin littafinsa al-qawaidul musla sai kuma bayani na ƙarshe wanda zamu liƙe da shi na farko suna ba ba za mu samu damar fassara waɗannan sunayen ba da ma'anar su amma wata rana insha Allah za mu yi bayanin su na farko Allahu na biyu al-ahadu na uku waɗanda sun zo duk cikin alkur'ani al-a'la na hudu al'akram na biyar al'ilahu na shidda al'awwalu bari mu je da su al'akhiru al'zahiru albatinu albari'u albarru albasiru attawabu aljabbaru alhafizu alhasibu alhafizu alhafiyu alhaqqu almubinu alhakimu alhalimu alhamidu alhayyu alqayyumu alkhabiru الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المج المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب waɗanda su ne suka zo cikin alkur'ani waɗanda suka zo cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai aljamilu aljawadu alhakamu alhayyu alhayyu nan wato mai kunya kenan hayyu arrabbu arrafiqu as-subbuhu as-sayyidu ash-shafi الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر waɗanda su ne suka zo cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kowanne daga cikin su yana da dalili ingantacce wancan alkawali da muka yi na cewa yadda ake fitar da maudu'ai kusan guda wato fiye da maudu'i dubu goma cikin alkur'ani domin alkur'ani yana da wato kalmomi kusan wato dubu saba'in da hudu da yan kai kenan kuma kowace kalima wadda bata maimaita ba ko kalima dubu ashirin muka ɗauka kowace tana matsayin maudu'in da za a bayani kan shi da ka ɗauki sharuɗansa dalilan kowace kalima kowace kalima ka ɗauka duniya ka kalli miye dalilin da yasa ta afku da kuma waɗannan asiloli guda shida da muka faɗa man da ma da kaifa da mata da aina da limaza don mi kaza ka ɗauki kalima dubu ko dubu goma kowace ka kalli limaza limaza limaza maudu'i za ka fitarwa ko suna ko fi'ili amma lokaci ya ƙuri ba za mu iya bada wannan ba kilan sai cikin tafsiri na sati sati da ake yi bayan sallah babba a masallacin Imam Malik insha Allah zan yi kokari in faɗi sunayen Allah kilan da ma'anonin su sannan kuma mu faɗi yadda ake hada maudu'i da maudu'i dubu goma saboda ɗaliban ilimi su jajirce su sai ma aikin da yake gare su sai yan uwa nan zamu dakanta sai shekara mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa tana yawa mu dawo nan don ci gaba da tafsiri in kuma mun mutu haka Allah ya so muna fata Allah ya samu cika da imani nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh